أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah muna yabo gare shi da ya sare mana haduwa a wannan masallaci a masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa Allah tsara masa zaman lafiya a wannan yammaci na talata ashirin da biyar ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida na hijirar mazo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da ashirin da biyar ga watan uku wato watan march a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiya a jiya Allah ta'ala ya ba mu ikon mun karanta nassin wannan aya ta 136 a suratul nisa'i mun fara karanta sharhinta daga ko tafsiri ko bayanin ma'anoninta daga littafin malam abdurrahman bin nasir bin sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala inda yake cewa i'lam anna al-amra inna an yuwajjaha إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه في أمرني كودي أفسكن تدشي زواغا wanda bai shiga abu ba kuma bai siffantu da shi ba sai a ce ya shiga to wannan ya ce fahaza ya kunu amran lahu fi duhuli fihi umarni ne zai zama ake bashi ya shiga cikin abin da ba a ciki yake ba wa dalika ka amri man laysa bi mu'minin kamar a umarci wanda ba mu'mini ba bil imani a ce yayi imani ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna ya ku waɗanda aka baiwa littafi ku yi imani da abin da muka saukar musaddiqan lima ma'akum abin da aka saukar da shi yana mai gaskata abin da aka saukar muku abin da ke tare da ku duk wannan malam yana shimfiɗa ne don ya kai mu zuwa ga bayanin meye sababin a wannan ayar ta ɗari da talatin da shida a suratun nisa'i Allah maɗaukaki ya kira masu imani wanda sun riga sun shiga imanin amma sai ce musu kuma su yi imani ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi shi ne yake faɗin cewa shi umarni wani lokaci yakan zo a umarci wanda dama bai shiga abu ba a ce je ka shiga wani lokacin kuma yakan zo ba haka ba to misalin wanda bai shiga ba a ce ya zo ya shiga shine wannan aya wadda ta gabata ita ma a wannan sura ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ita ce aya ta arba'in da bakwai a wannan sura ta an-nisa hali na farko ce wa imma an yuwajjaha shi umarni za a iya fuskantar da shi kuma ila man da khalafi shay'i zuwa ga wanda ya riga ya shiga cikin abu to in ka ji mutum yana cikin abu an ce ya shiga an yi amfani da kalmar ya yi fahada ya kunu amruhu ko ya kunu amrahu liyusahhiha ma wujida minhu wa yuhassila ma lam yujad wannan sai zama umarninsa ne ake yi shi ne ma'anar amrahu yawa fa hada ya kunu amrahu wannan umarninsa ake yi li yusahhiha ma wujida minhu dan ya inganta abinda aka samu tare da shi bayan imanin da yake da shi wa yuhassila kuma ya samar da ma lam yujad abinda babu an gane ma'ana abin da yake akwai ya yi masa ne ya ƙara inganta shi abin da kuma babu na ayyukan alheri to ya ƙara su don imanin ya ƙara ƙarfi wannan duka yana tafiya a kan kuma yana cikin abin da yake ƙarfafa aƙidar ahlus sunnati wal jama'a dangane da hukuncin imani أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها إيماني ينا قاروة ينا كما ربوة ساباني أكيد الأنبياء da yawa da ba su yarda da hakan ba wa'idiyya musamman in ce wa'idiyya ana nufin khawarijawa da mu'tazila su ne ‘yan wa'idiyya waɗanda suke rinjayar da nassoshin wa'idi da narko da azaba a kan nassoshin raja'i da afuwa su kuma murji'a su ne kishiyoyinsu to duk a wurinsu waɗannan sun tafi zuwa ga imanin su ‘yan wa'idiyya suna suna imani abu ɗaya ne fa idan kharaja fa innahu yakhruju kulluhu in zai fita to zai fita gaba ɗaya ne shi yasa suka ce wanda ya zunubi ba kafirci ba to ya zama kafiri saboda imanin nasa ya fita gaba ɗaya ana fahimta yawa to a aqidar ahli sunna dai imani yana ƙaruwa imani yana raguwa saboda ya zo nassin alqur'ani li yazdadu imanan ma'a imanihim don su ƙara imani akan imaninsu ya zo da lafazin huda wallabi na tadun zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka shirya Allah ya tsara musu shirya kuma ya ba su taqawar su nasoshi suna da yawa akan cewa imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa cikin littattafan hadisai da yawa da shuruhinsu al-imam bukhari har babu yasa da wannan ulwani babi da yake magana akan ziyadatul imani wa nuqsan yawwa da haka ba magana ce ma ta sabani tsakanin ahlus sunna ba tsakanin ahlus sunna ne da yan bid'a su suna ga imani kamar asha'ira su suna saboda sun fassara ma'anar imani shine tasdiqi tasdiqi gaskatawa sai suka ce ita ko gaskatawa ai ba a siffanta ta da karuwa ko raguwa an gano wani kuma duk ba haka ba ne domin shi kansa tasbiqi yakan ƙaru gwargwadon darajarsa in ka karanta juzuyi na bakwai na majmu'in fasawa na malam ibnu taymiya babu inda ya baje tattaunawa akan wannan matsala daga farkon juzu'in har ƙarshen sa ya ƙunshi sharhin hadisin jibril littafi ne mustaƙilli a kai a cikin yana cikin kuma wannan juzuyi na bakwai shi ne ake kira abin nan al'imanin ausat ko kuma al'imanin kabir duk a cikin juzu'i na bakwai a haɗin malam abdurrahman bin qasim da ɗansa muhammad in ka samu da ɗaliban ilimi da wanda ke so ya ƙara maganganu kuma dai akan wannan duk a cikin littattafan aƙida na ahlus sunna sannan nan zance ne a muqaddimar malam ibn abi zaid al-qayrawani a risala ya faɗi wannan cewa imani yazidu wa yanqusu yawwa yazidu bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi naqsiha sauran malamai da suke littattafai da yawa akan wannan saboda fage ne da aka saba da yan bid'a to an sa shi a cikin maganar raddi sosai malamin malam abdurrazak ibn abdul musin littafin sa da ya rubutu phd a kansa kenan a ziyadatul imani wa nuqsanuhu wa hukmu al-istithna'i fihi eh babban littafi ne da ya tara duk matsalar da take da alaka da wannan ya tattauna akai kuma ina jin da ba wannan karan ne na taba ambata muku shi ko yau mu je dan haka dai imani yana raguwa yana karuwa idan mutum yana da imani ayyukansa suna yawa imaninsa yana karuwa ayyukan kirki ba yawwa ayyukan kirki suna raguwa to imanin yana raguwa ka ɗauki wannan ita ce kawai ƙa'ida shi ne ake nufi da ƙarin imani kuma hatta tasbiki din akwai fuskoki da yawa da tasbiki shi kansa ya zibi وينقص ليس امرا واحدا abin da ka gan shi da idan ka bayan da ka ji labarinsa ka fi gaskatawa sama da abin da baka gan shi da idan ka ba ka ga wannan shi ma kayan ne ki tasbiki haka waɗannan lafuzan al-islam wal iman wal ihsan dukkanin su ana siffanta su da ziyada da mutsani aqidar ahlus sunna ba za ka haɗa imanin sayyidina abubakar da imanin sauran mutane mutum da nassin hadisi ma ya zo a kan haka cewa imanin sayyidina abubakar da za a kwatanta shi da na sauran mutane da nasa ya fi kaga inda mujarradin tasbiki ne ko da ba za a faɗi haka ba ko saboda gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ƙarfi da kuma aikata aikin kirki da kuma ikhlasi kuma da shi kansa yake faɗi ba wai maganar yawan sallar dare ba ne da yawan azumi na nafila da sauransu a'a imanin shi kansa da yake cikin zuciya da ya tabbata gaskata Allah gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce babbar siffar mumini zaka kai kokari ka zama cikin waɗanda duk abin da Allah ya ce baya kokonto akai duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba ka kokonto a kansa yake fahama ya kunu amrahu li yusahhiha ma wujida minhu wa yuhassila ma lam yujid ya samar da abin da babu abin da yake akwai kuma ya karfafe shi ya ƙara inganta shi wa minhu ma zakarahu Allah fi hadhihi al-aya to daga cikin abin da za a kafa hujja da shi akan wannan cewa umarni akan ba da shi ga wanda dama ya riga ya shiga in ko aka ba shi wannan umarni to abin da ake nufi shine ne shine ya ƙara inganta abin da yake tare da shi abin da kuma babu ya samar da shi to wannan ayat tana nuna haka kun ga cewa aka ya Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu fa wasafahum bi annahum amanu ya siffanta su ne cewa su yi imani to sai kuma yace aminu aminu kuma siga ce ta ne ta umarni ya ku masu imani ku yi imani kaga to abin da ake nufi da wannan ya ku waɗanda suka riga suka shiga musulunci to ku ƙara inganta imaninku da kuke da shi sannan kuma ku tabbata a kai kar ku mutu sai kuna musulunci an gane sai ce fi hadhihi al-aya wa minhu ma dhakarahu Allah fi hadhihi al-aya من أمر المؤمنين بالعباد بيأمر المؤمنين بسوء إيمان فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم wannan yana bayuwa zuwa ga a cewa abin da ake nufi umarni ne su inganta imaninsu minal ikhlasi daga cikin abubuwan da suke inganta imanin mutum ku shine ikhlasi yawwa kai dan Allah wasidqi da yin gaskiya wa tajannubi al-mufsidat da nisantar abubuwan da suke bata imani wa tawbat min jami'i al-munqisat da kuma tuba daga cikin abubuwan da suke rage wa mutum a imani ko su ne ne laifuffuka eh abubuwan da suke mufsidat da su ne abubuwan da suke jawo kafirci eh abinda idan mutum ya aikata shi ana cewa ya kafirta kaga ya rinne kenan wanda yayi haka aikinsa ya ɓaci duka idan kuma zunubi yake yi ayyukan da Allah ya haramta yake aikata su wannan baya zama kafiri amma wannan ayyukan munana suna rage masa imaninsa suna rage masa gaskatawarsa suna rage masa ayyukansa na da'a da suke kusantar da shi zuwa ga ubangiji a misalce a hankalce mutumin da ya saba da sallolinsa biyar azuminsa sadaka sauran ayyukan da'a kuma ya nisanci zunubai ai za ka ga alaƙarsa da Allah ta fi wanda ko da yana sallah kuma sane yana aikata zunubai akwai shi yasa idan mutum yana yawan aikata zunubai to akwai abubuwa kuma da shi da kansa sai ya ji kamar ba ma daidai ba ne ya yi su sai ya rika ganin shi yanzu fa ya yi nisa da Allah shi yana ga in ya aikata ma kamar Allah ba zai karba ba wannan kuma duk wasu wasan shaidan ne da zai sa shi ya fasa gaba ɗaya duk da ma shi shaidan abin da ke so shi ne ka fasa duk daga mutum ya tashi zai sallar dare sai tuna jiya fa yayi laifi kaza kuma gashi Allah ya haramta laifin nan shi yana zama fa ba cikin mutanen kirki ba cikin waliyai kawai ya ɗan yana yawan sa kawai Allah ya gafarta shi ne sai fasa sannan dare kaga wannan ai kaga alama ce ta cewa imanin sa akwai ƙarin ko akwai rigi akwai rigi yawa don haka wanda yake da imani ya ƙara imani ta hanyar gaskatawar da ikhlasin da kuma ayyukan da za su kusantar da shi zuwa ga Allah kuma ya nisanci nau'in aiki guda biyu shi ne abin da zai ɓata masa aiki gaba ɗaya shi ne abin da zai kai shi ga yin ridda da kuma abin da zai rage masa imaninsa da ayyukan ladansa wa yaktabi aidan har yanzu yana bayar da da hukunta al'amr bima lam yujad min al-mu'min min ulum al-iman wa amalihi sannan yana hukunta har yanzu shi wannan umarnin cewa aminu cewa a mutum ya aikata abin da babu shi na ayyukan da'a da ilimi min ulumin imani mutum ya je nemi ilimi da zai ƙara masa imani ya san aƙida mai kyau da abin da Allah ya wajabta a imani da shi ya ƙoƙari ya san shi wujuban wujuban in ce wujuban ma'ana wajibi ne kowa ya tashi ilimi ilimin waɗannan abubuwa da suke da alaƙa da imani imani wa amali iman shine ke nufi da wa amali da imani da ayyukansa fa innahu kullama wasala ilayhi nassun wa fahima ma'anahu wa ataqadahu duk lokacin da wani nassi ya zo masa a qur'ani ko nassi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutum ya fahimci ma'anarsa kuma ya kudirci wannan ma'anar fa inna dalika min al-iman al-ma'mur bihi wannan yana daga cikin imanin da ake nufi an fahimta ne kuma ga nan zancen bane yana kuma zai san yau idan Allah ya faɗi wani abu sai ka fahimci maganar da Allah ya faɗa kuma ka kudince ta a zuciya wanda da ba ka fahimta ba to ashe abin da ba ba ta da shi yanzu ka samu shi yasa ai daga cikin abin da ke ƙara wa mutum imani tadabburin alqur'ani eh tadabburin alqur'ani ka zauna kai yanzu wata ayar ana karantawa me yasa za ka ga wasu bayan Allah ana karatun alqur'ani ko a sallar farilla ko a sallolin tarawih tahajjud da nafil fili su ji liman yana karanta wasu ayoyi sai ka ga yana kuka me yasa ba ayat ce bai taɓa ji ba ko la'alla ma mahaddacin alqur'ani da ma mahaddacin shi yafi ma cancanta yayi haka don ya san ayoyi amma ma'anar ce ta shiga jikinsa in Allah na magana akan wasu yana faɗin girman ladansu da sakamakon da zai ba su sai mutum ya ji daɗin wannan sakamako ko kuma a faɗi mummunan sakamako na masu mummunan aiki shi kuma wannan sai ya tsorata shi sai ka ga mutum hawaye ya fita ko ana siffanta masa aljanna ko ana siffanta masa wuta ko a faɗi duk girman aikinka da kake yi in ka kafirce to wutar mutum za shi sai ka tuno wutar sai ka tsorata ko wannan ba zai kara mutum ya sa mutum ya kuka ba yana jin wannan ayoyi haka nan idan aka faɗi wani abin tausayi hali da wasu suke shiga halin marayu ko girmama iyaye da sauransu da dai abubuwan alheri da za ka riƙa ji sukan sa mutum ya duk da hawaye ko a maka wata magana kana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wajibi ne da maka ga girmansa sai ka ji wata magana Allah ya gaya masa wanda ba wanda ya isa ya gaya masa wannan maganar in ba Allah sai ka ji cewa in annabi an gaya masa wannan to ina ga mu sai hawaye ya zubo maka to wannan tunanin yana ƙara sa ka kusanci ubangiji ko ka ka nisance shi sai ka ƙara kusantarsa to wannan shine ziyadatul iman yawwa to irin waɗannan abubuwan mutum ya shiga hanyar da zai same su kullum ka zama kana da abokan kirki ka je makaranta a karantar da kai ilimin addini tun daga farko kar ka zauna fanko baka sani ba eh shi sa kullum ake faɗakar da mutane a je ai karatun addini abubuwa da yawa da muke tirkici a kansu rashin ilimi ne ke jawo kuma da ni kauya zuwa ga waɗanda suka karkace in ka mi kauya zuwa ga karkatattu to ba abin da za su biya maka sai karkata ka tsaya ka fahimci alƙur'ani alƙur'ani nan da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ta kai ake ba da wani ake ba kai in dai in ka karanta wannan ayoyi ya ayu alladina amanu amanu billahi da kai ake kaga ne lafazi ne na ubuni ya ku waɗanda suka ba da gaskiya to kai ka ba da gaskiya ko baka ba ba ka ba da haka to sai ga umarni amanu billahi to kai ka riga ka yi imani to me ake nufi da amanu billahi أي أكثروا من الأعمال الإيمانية التي تزيدكم إيمانا وتزيدكم قربا من ربكم ومولاكم سبحانه وتعالى وأيكة أيك لإيمانك وأيكة أيك لله سبحانه كسن تبكو زوابة الله تعالى بمين ولا شيء بي سمي أكو زمن مثلا تلك وأبي النفي كمان به ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمون به إن قسم المسلم يدي وتعالى يكون قدر سمع على تبايا فهمت يولي سمع إيماني به وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة حتى نزول أيك بين النور لكما نزلتي دكا نسو كلها من الإيمان دكا نسو إيماني به me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan a cikin wannan hadisi al-iman bid'un wa sab'una aw sittina shu'ba me yana nan shu'ba yanki yanki eh shi imani gutsire gutsire ne yanki yanki ne sama da saba'in da wani abu ko kuma sittin da wani abu kuma da mai ruwa ya yi koko ana ganewa don haka duk aikin kirki ko an faɗi cewa zai ƙara imani ko ba a faɗa ba tun da yana samar da ka sami lada a gun Allah to yana ƙara maka imani da haka shi ma ɓangare ne na imani kuma wannan yana mai da kai zuwa ga aqidar ahlus sunna wal jama'a cewa al a'malu min al iman ko yawa al a'malu min al iman bayan kasancewar imani yazidu wa yanqusu wanda wannan farki ne ma dama akan abin nan musamman iman wanda wannan ita ya kamata a fara tattaunawa ita zai littafin aqida ita ake fara tattaunawa kafin a zo kan ziyadatul iman yawa shi musamman iman ma'ana wannan abu me ake kira imani me ya ta'arifin imani me ake nufi da shi abun ahlus sunna imani ya kunshi ayyukan zuci da ayyukan harshe da ayyukan gaɓuɓɓa duk abin da ake yinsa da zuci da taqawa da tawakkali da gaskatawa ko yawa da makamantan waɗannan kun ga a ina suke a zuci suke to duk suna cikin imani yawa da tasdiqi shi kansa yawa haka furuci da la ilaha illallah furuci da subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar da sauran al'adkar wal ad'iya duka su kuma ayyukan ne ayyukan harshe ne tare da kuma zuciya in zuciyar ta haɗu da harshe to sai ka ga samarar zikiri ta fi fitowa to sannan ga kuma aikin gaɓuɓɓen jiki abin da ya shafi sallah ko azumi zakka hajji duk waɗannan ayyuka ne zahira to dukkanin waɗannan abubuwan suna daga cikin imani kamar da Allah ta'ala ya ambaci sallah ya kira ta imani wa ma kana Allah li yudi'a imanakum bayan ya faɗi maganar kallon alƙibla waɗanda suka da suka yi sallah baitul maqdis sannan Allah madaukaki ya saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falam yannaka qiblatan tardaha فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا الله مدوكي yace mun ga kana ta kallo sama kana fatan ina ma Allah ya juyar da kai daga kallon baitul maqdis falastin kenan a dawo da kai ka kalli ka'aba ɗakin Allah wanda ita ce alƙiblar annabi Ibrahim duk mun tattauna wannan shekaru da yawa baya a suratul baqara ko yawwa to sai Allah ya bashi umarni sai ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram يكون بها المؤمنين وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلى المؤمنين duk inda kuke ku juyar da fuskokinku zuwa ga ɗakin Ka'aba bayan wannan wasu suna tsoron to waɗanda suka mutu daga cikin iyayensu da suka yi sallah tun ana Makka sun yi sallah su ina baitul maqdis lokacin ba a juyo ɗakin Ka'aba ba sai suke tambaya to iyayensu sallar da suka yi yanzu yaya take sai Allah madauki ya faɗi wannan yace wa ma kana Allahu yuri'a imanakum Allah ba zai ɓata muku imaninku ba ana zancen sallah sai kawo zancen imani da aka ashe sallah imani ce malamai sun kafa hujja da wannan da maka da kuma dai ayoyi da yawa akan cewa a sallah duk da aiki ne na gaba to amma me ce imani ce shi yasa nan da Allah sallallahu alaihi a wannan hadisin da yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba dan sai ce أعلاها قول لا إله إلا الله abin da yake shine ƙomonuwa a imani shine ƙaunu la ilaha illallah faɗi shi kaga ƙaunu aikin ne aikin harshe sai kuma yace wa imaqatul adha an tariq wa wa wa wa adnaha wa adnaha mafi ƙasa shine gusar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya so idan ka je ka gusar da wani abu mai kai itiqadi kai ko kauli ko fi'ili fi'ili ne yawwa kaga ashe imani menene kauli ne da kuma me fi'ili to sai kuma a wata riwaya sai ce wal haya'u min al iman kunya tana cikin imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u min al iman kunya kuma a ina take a zuci kaga kenan an hada maka da aikin zuci da aikin harshe da aikin gaɓoɓi dukkansu a imani suke. To, ‘yan bidiyoyi waɗanda suka bi in suka tashi neman sanin abu da kuma hukuncinsa da mai ake ƙudurta a kansa, maimakon su tafi nassoshi sai su bazama cikin ƙa'idojinsu da su suka fito da su da ƙwaƙwalwarsu sai su bi su. Shi yasa suka karkace a waɗannan abubuwa ɗin ba su yadda da mai ake nufi da imanin ba a yadda ahli suna suka faɗi kamar a sha'ira suna ga imani shi ne tasdiki gaskatawa sai suka ba shi definition ɗinsa na lugar larabci cewa ainihin an ce imani gaskatawa to a shi in ka kalli nassoshi kuwa na ƙur'ani da sunna duk inda Allah ke maganar imani to bai tsaya akan iya maganar gaskatawa ba an gano ba iya maganar gaskatawa ba ce domin in mutum ya gaskata da zuci sai ya ƙi aiki to akwai abin da zai sa ya kafurta yanzu idan mutum ya ce ya yarda da la ilaha illallah ya yarda da muhammadun rasulullah ka yarda ka yarda sai aka ce to ya zo musulunta sai aka ce to ka faɗa da baki kowa ya ji ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ce ba zai faɗa ba to sai a ce a musuluncin ka bai yi ba an fahimci abin yawwa sannan muqtadayatu la ilaha illallah duk abin da la ilaha illallah suke kira zuwa gare shi wajibi kai aiki da shi wanda ya zo maka da la ilaha illallah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah biyar a rana in mutum ya ce ni ba zan yi sallah ba ni dai kawai na yarda da Allah kawai zan zauna sallah da azumi din nan duk sai a ce to kai ma duk da wannan aiki ne na zahiri an gano to kai ma kenan ka bar musulunci duk da abubuwan al'amal al-zahira din nan guda hudu da sabanin malamai a kansu in mutum ya bar su shin zai kafarta ko kuma zai kafarta ba dangane da sallah nassoshi suna da yawa akan cewa wanda baya sallah kafiri ne yawa dangane da azumi ya zo hukunci na fiqhu shine aladabtar da mutum in ya ƙi azumi Allah haka in ya ƙi haji shi wannan kun ga tun da dama sau ɗaya ne a rayuwa ba sau ɗaya ne a duk shekara ba in mutum bai je bana ba ana sa ran ba iya je za ka in bai je bana ba ba a cewa ya kafirta an fahimci abin duk amma da zai ce bai yadda da haji ba a zuci to ya kafirta da zai ce bai yadda da azumi ba a zuci to ya kafirta da zai ce bai yadda da sallar ba da ba ɗaya bai yadda da ita ba ya kafirta ana fahimtar waɗannan yawwa to amma kaunan ba zan ce kaunan wahidan ba da safani na malamai amma tabaharatun nususu wal afar المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعامة السلف الصالح أن الذي لا يصلي كافر تو بل ليس دعوة daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun sahabbai cewa duk wanda baya sallah ba musulmi bane kafiri haka wajibi musulmi ya sallah to abin da ya sa shi wannan zancen shine kar ka raba ka ce imani shine iya abin da ke zuci a'a imani da abin da ke zuci da abin da ke harshe da abin da ke gaɓaɓɓa duk su ne imani in ka karanta risala ana gudu abin da malam mai risala ya ambata ko imani menene qaulun bil lisan ko wa i'tiqadun bil janani ko yawwa wa amalun bil arkani wannan shine aqidar ahlus sunna yawwa amma a ce maka ba kamar da murji'a suke cewa ba murji'awa su suna cewa imani shine mujarrabul ilmi bi wujubillah kawai ka san Allah yana nan in ka da Allah yana nan to kai mai cikakken imani ne bal har suna wuce iyaka su ce imanin ka daidai yake da imanin mala'ika jibril kuma suka ce ayyuka ko mai ka aikata ba zai cuci imanin ka ba sai sa suka suka wasa da harkar sako mutum ya ta saƙon Allah kawai a ce ba komai wasu ma sai ai Allah ne an giza ka kai kawai giza wannan abin shi ne ya shigo wasu sufaye an fahimta su ce ai ƙarfin yadda da cewa Allah ne yake komai to har zunubin da kake sai ka miƙa wa Allah ka kafa hujja cewa ai Allah ne ya sa ka kai an gane alhali a shari'a ba haka ba a shari'a in kai laifi na shagiya kai gina kai kai don aka kai za a yi hukuma za ka ce Allah ne in za ka wai suna cewa irin mutum yana kasancewar irin yadda auduga ko gashi take kasancewa in iska ta taso ai kun ga mutum ba shi da irada ta kansa yawwa to su suka kore wa ɗan adam irada gaba ɗaya suka ce ba shi da irada sai da aka yi da shi wannan ba daidai ba ne wannan shi ne abin da ya shiga wasu aƙidu wasu daga ash'ariyanci da kuma tasawufi waɗanda ake cewa arifai sukan kai irin wannan matakin da ba sa ganin kowa wai sai Allah ba sa ganin komai sai Allah da ka har ayyukansu duk wani abu ne kawai da haka suka ganshi sa su aka yi duk a cikin aƙidar irja'i ne ta'arifin murji'a murji'a su jihar ibn safwan da kuma waɗanda suka bi hanya irin tasu su kullabiya ash'ariya suka tafi wannan manhajin a babin imani dan mas'alar da na yan ash'ariya ba a babin al-asma' wa sifat kawai ne yau akwai ta babin qaddara da kuma wannan babi na abin da ya shafi ta'rifin musamman iman wannan dai babobi ne a babin akida na san a cikin bayanai a darussa da ake na akida kun sha jin su Allah ce maka ku koma cikin littafin yace kullu hamil iman kama dallat ala zalika an-nusus al-kathiratu kamar da nassoshi da yawa suka yi nuni akan haka cewa duk aiki na zuci ko na harshe ko na gaba to ina cikin imani wa ajma'a alayhi salaful ummati kuma as-salafu salih sun haɗu akan haka wannan shine ijma'in salaf cewa imani ya tattara ne a waɗannan abubuwa uku yawa da zuci da harshe da ne gaɓuɓɓa duk da su ake imani da haka ba iya zuci bane sai ya zama cewa aiki ba shi da muhimmanci kamar da mulki aske gani ba kuma iya aikin bane yadda na zucin da a damu da shi ba kamar da wa'idiyya suke gani su suna ganin in ka aikata abin da yake zahiri ka saba wa Allah to ka kafirta wannan ya nuna tasdiqin ka na zuci ma biya tsaci babu ka zama kafiri wannan shine aikin wa'idiyya su wato kawarijawa wajen takfirin wanda ya aikata alkabira su kuma mu'tazila suka fidda shi daga imani duk da a duniya ba su kira shi kafiri ba amma a lahira suka haɗu akan cewa dukkaninsu ma'ana da kawarijawa da mu'tazila sun haɗu akan cewa mai aikata aiki na barna alkabira to dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta ba zai fita ba wannan duka hanyoyi ne na bid'a ƴan musulmi wasu sukan ɗauka waɗannan irin matsaloli sai dai a karanta su a cikin littattafan aƙida zancen su ya ƙare har wasu wani lokuta za ka ji suna cewa me ne sai an kai mana zancen mu'tazila din nan da kawari ko to in kana rayuwa yanzu kuma sai ka ce ai kuwa lalle mu koya mu san waɗancan abubuwan wajibi domin yanzu ga sunan suna ta dawo mana su ne dai duk abin da kake bi yan bidi'an nan suna ta faɗa ana ta rikici a kansa saboda wasu daga cikin su basu karanta waɗannan usulin na a ƙa'id ba ke sa sai suka shiga zage-zage da makamantan wannan duk ba wannan mace duk abin ba wani sabo babu wani sabo duk abin da suke faɗi yanzu kawai dai ka ce wani gumunin ya wuce wani eh akwai wuce iyaka a cikin wasu lafuzza da ake faɗi amma ba magana ce sabuwa da ba a taɓa faɗin ta ba ai yan bid'a ga wurtattu an yi da yawa sun wuce eh ga wurtattu kuma duk malaman sunna sun ba su amsa eh bambancin malaman sunna su abin da suke iltizami shine um, kafa hujja magana ce ta hujja ba maganar ra'ayi ba shi yasa kun ga ai yan bid'a ake kiran su ahlul ahwa'i me yasa me ake nufi da ahlul ahwa'i su ban son zuciya shi ko ahlus sunna ne yake bi la ya'taqidu wa la yatakallamu wa la yaf'alu illa bi muqtada an-nusus baya furuci baya kudurin wani abu a zuciya sai abinda Allah ya ce a kudurce shi ko ya gaskata abinda Allah ya faɗa ko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan baya furuci da komai sai da Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har ka ga an gane turkici wani abu abu kaza ya fi abu kaza yin mun shalance a nan kan abin da ya shafi akwai ƙa'ida ta ahli sunna fi tafsil mufadala ƙa'ida fi al-mufadala babin mufadala babu ne a babin aqida cewa abu kaza ya fi abu kaza abu ahli sunna wannan wani babu ne da inna ma yutakallamu fihi بالنصوص ba a cewa komai sai da nassi haka nan isbatul baraka da tabbatar da albarka duk wannan da nassi ake yin an gani akwai misali da bokan ce abu kaza ne albarka in ba nassi ne ya faɗa ba to la'alla za a baka fassara cewa kana nufin babin addu'a ne Allah ya sa masa albarka amma an ba haka ba tabbatar da cewa wannan masallacin ya fi wannan masallacin daraja abun Allah. An gane? Waye sai tabbatar da haka? Sai nasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana. Masallacin Ka'aba ko ya fi kowanne masallaci sallah ɗaya a cikin sa daidai take da sallah dubu ɗari ko kuma haka ba. yau a wani masallacin wanda ba shi ba to sai ka yi sallah dubu ɗari sallah ta kwana nawa kenan a masallacin galadanci sannan wanda ya a zahar ɗaya a ka'aba za ka kai shi haka sai abin yake sai ka yi sallah dubu ɗaya a nan masallaci to kada ku ce na tafi wannan kowane masallaci a duniya wanda ba shi ba sai ta yi dubu ɗaya sannan zai ta yi daidai da sallah ɗaya da za ta yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amin amin amin duk wanda bai samu zuwa ba Allah ba shi ikon yi amin amin masallacin baitul maqdis shi kuma ɗari biyar eh sallar da za ta yi a ko'ina sai ta yi ɗari biyar Suka ko wannan aiki ma babban abu. Idan ka lissafa ɗari biyar sallar biyar kai guda biyu, ɗari biyar kai guda biyu guda biyar. Nawa? Ɗari ko? Yawwa. To kaga kwana ɗari ke Sallar kwana ɗari. Ko sallar kwana ɗari ai da yawa. Wata nawa? Uku. sai yanzu da kake fitowa a jihar Innan da ƙyar, a jihar la'asar da ƙyar, kana ganin ma kamar wani kowa in ka sami sallar ba kanka ba, in ana cewa kai sauri ranar maka nasiha ka riƙa zuwa da wuri kana bin haushi ai dai zan zo. To ballantana a ce sai ka yi ɗari sannan kai daidai da ladan da za ka samu na sallah ɗaya a baitul maqdis. To sai ka yi irin wannan kuma sau biyu ɗari biyu ke nan ko shi ne kwana ɗari biyu shi ne daidai da na masallacin manzo Allah su rasu to dubu ɗari kuma shi gune ku lissafi Allah ya kyauta wato waɗannan abubuwan abinda nake magana ne shine ta ina ake sanin abu kaza ya fi abu kaza nasi Allah ne duk yadda kake san abu ba wai cewa za ka yi to me yasa ba zai zama wannan sunan sa wauta bawan Allah kai haƙuri ka kwantar da hankalinka in Allah ya faɗa kama Allah bai faɗa ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba shike nan ka kyale kai ka je ka nemi duk abin da zaka bautawa kai zaka bautawa Allah da shi ka samu lada ka je kai kai kai wata aikin lada ka ka gaskata Allah ka gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da mutum ta rikici da matsalwa akan kaza akan kaza duk lamarin ba na kiyasi bane ba a kiyasi akan waɗanda me yasa ba a kiyasin wani mutum akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi irin waɗannan abubuwan albarka ka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka komai ya taba ma da albarka to malam yana ma in an taba jikinsa akwai albarka sai a ce ina ka samu an gane wannan yawa in haka ba kowa sai ya zo ya da'awa kuma haka wannan shine kashe mutane addini yawa babu inda ake samun dama waɗannan mas'aloli irin kamar da kullum nakan faɗi mujtama'at inda sufanci kakatu katutu yake cewa ko yayi katutu a cikin su yawa mujtama'at wato cikin al'ummar da wannan harkar sufanci ya kama zuciyar mutane yana da wahala abubuwan infiali da emotion din nan duk sun fi yawa akan abin da ya shafi abin nafsi in himma za a tume ka makiyin annabi makiyin annabi shi ke nan makamin Allah ya sauke Allah ya kyauta kuma da jahilci da kuma son zuciya su malaman son zuciya jahilai kuma jahilci ko kuma kullum haka ake sai ai ta hakuri ai ta hakuri ai ta neman lada abun Allah duk zage tsarin lada ne kuma haka yau tuhuma kuma ta ƙiyayya ta kafirci ta rashin zan annabi wannan hukunci ne sai a gaban ubangiji za a yi shi Allah subhanahu Allah ya kyauta dan haka kai kokari ka lazunci aqidar ahli sunna wanda kullum za a hada ka da nassin qur'ani Allah ne yace manzon Allah ne yace sahabbai ne suka yi ijma'i ko as-salafu salih suka yi ijma'i akan kaza ya suka fahimci waɗannan nasoshi kisa ko a babin ibada kar ka samu rikici ko mutum yanzu yanzu misali aka duba can adadin raka'o'in tarawihi sallar tahajjudi a zo a ta rikici duk shekara ta yi wannan zai ce kar a tsara a kan kaza wannan kuma zai ce a don me za a yi kaza ko kuma wani zai ce sai ya tara mutane ya musu raka'a kaza a jere sannan ya kara duk abin da za su in an samu nafsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ka auna da aikin sahabbai sahabbai sun zo waɗannan nasoshin su ya suka yi aikin nan ne shi sa cewa kar a tsara a kan kaza ko wanda ya yi kaza misali an samu wasu malamai suka tafi zuwa ga wannan suka ce mu koma mu'amala da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake mana mu bi sunnarsa mu bi sunnar khulafa'ur rashidin tun a zamanin an khulafa'ur rashidin abubuwan nan sun ce hajjij da sauransu ake yin su da haka zuwa yanzu a zo a mene su yi sabon abu wannan dama da gangan ake neman ɓarna kuma a roƙa mutane a shagaltar da su da wani abu amma abin da sayyidina umar ya yi sayyidina umar ba kuma wani yayi ya fara ba a'a ya ya kira limami ya naɗa ya ce zo ka yi mutane saboda ya ga masallaci ya cika wannan na sallah wannan na sallah wannan na sallah sai ke yi ɗaya daga cikin ku ya kuma wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kansa ya za a yi annabi sallallahu alaihi ya taɓa abu kuma wanda ya yi ma na can daren ne tun shi za a zo kuma ana wani surutu akwai mamaki in banda an da mutane jahilai kawai a mutane su zo kawai kowa zai buɗe bashin sai faɗa ba kai ka ɗauka addini shi aka shi aka saukarwa kuma yana dama shi ne sharrin bin malaman bid'a in dai za a bi su to za a ɓata ku dawo ku bi abin da Allah ya ce a bi shine alqur'ani a zo a bi nan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi karatu har ku dafa nuna wani mai ya ta a yi nan da kai a kada nan da kai ina so mu je yace wa ajma'a alaihi salaful umma thumma al-istimrar ala dalika sannan in mutum ya yadda da waɗannan ayyukan imani din i'tiqadan wa qawlan wa amalan to sannan al-istimraru ala dalika ya duge ya ci gaba da yin haka har mutuwarsa to wannan shine ma'anar aminu illan ta ya ayyuhal ladina amanu amin yanzu kun gane ma'anar ta yawa ma'ana duk ayyukan imani ku gyara su ku kintsa su ku inganta su ku karfafa su ku tsayu a kansu da kuma karku bar su shine abin da ake yi da wannan aminu to sai ce kama ya mene wasabatu alaihi yawa thumma al-istimraru ala zalika wasabatu alaihi ila al-mamati da dawwama akai har zuwa mutuwa kama qala ta'ala kuma da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ngani wala tamutunna kar ku mutu sai kuna musulmi bayan an kira mutum ya ƙara takawa sai ce wa amara huna bil imani bihi Allah ta'ala ya yi umarni cewa a yi imani da shi wa bi rusulihi kuma a yi imani da manzanninsa wa bil qur'ani da alqur'ani wa bil kutubi da littattafai almutaqaddima waɗanda suka gabata fa hada kulluhu min al-imani wannan dukkanin su yana cikin imani alwajib imani wajibi allazi la yakunu al-abdu mu'minan illa bihi wanda baya baya zama mumini sai da shi an gane me yake nufi a nan akwai abin da kullum muke faɗi karantarwa babu aqida imani akwai al-imani al-kamil akwai kuma al-imani ne مطلق الإيمان بكما الإيمان المطلق هو مطلق الإيمان شيء الإيمان الواجب يشي مثل من شيء أنا لأك شيء واني يا سفنتو مطلق الإيمان معنى إيمان واني إيمان معنى شيء مسلمين يما كان yadda da abin da Allah ya ce sai an yi imani da shi ake zama musulmi an gane shi ne al-imanul wajib ta yarda da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe da kaddara kaga duk abin da yake jumlatan ka yarda da shi to sai a ce wannan yana da basic imani to shine al-iman al-wajib alladhi la yakunu al-abdu mu'minan illa bihi yawa sannan akwai kuma al-imanu al-mutlaq ba mutlaqul imani ba to shi kuma wannan shine al-imanu al-kamil shi ne ingantaccen imani wanda wannan ana samun sa ne ta hanyar ƙara ayyukan kirki tana ƙara ayyukan kirki imani sai yana ƙara ingantuwa har ka samu al-iman al-mutlaq an yi sha wannan zancen ko to sai ce fa hada kulluhu min al-iman al-wajib alladhi min al-iman al-wajib alladhi la yakunu al-abdu mu'minan illa bih ijmalan fi ma lam yasil ilayhi tafsiruhu mutum ya imani da wannan abu a dunkule cikin abin da bayaninsa na daki-daki bai zo maka ba an ce kai imani da littattafai da suka gabata to kai imani da su haka kai imani da ranar ƙarshe kawai ka yarda da ranar ƙarshe bayanin dakin dakin mai zai faru abin da ya zo kai imani da wanda bai zo ba ka zuba ido sai Allah kai mu an bugi abin imani da kaddara haka ka yarda da shi abin da yake a ijimali a dunkule to ka karɓi dunkulallensa duk nan da bayani ya zo maka ta hanyar nassoshi sai ka rurube shi sai ka karɓe shi an bai zaɓe shi ne ma'anar ijimalan kai imani a dunkule shi ma lam yasul ilaihi tafsiruhu a cikin abubuwan da bayanin daki daki bai zo ba wa tafsiran kai imani kuma bayani na daki daki detailed iman shi ake nufi da tafsilan yawa fi ma ulma min zalika bi tafsir cikin abin da aka san shi wara wara dake dake an bayyana shi a shar'ance to duk da yadda da shi ma'ana daga ina kuma tafsirin yake zuwa daga nusus abin da nafsi ya zo da shi yanzu misali al-iman bil kutub da al-iman bil anbiya duka imani ne wanda ne mujmal mujmal yawa imani ne mujmal dunkulallen imani ne saboda ne ba wajibi ba ne ka san adadin da kuma sunaye na duk annabawa da Allah ya aiko saboda ba a biya masa ba kun fahimci abin dan karka zo ka ce Allah madaukaki ya ce wajibi ne imani da manzanni to dole bari mu je mu ba sai mu bincike ya sunan annabawan gaba ɗaya bayan annabi Adam waye ya biyo sai wane sai da shekara nawa yayi da yin shi ya rasu mutum ne suka imani da shi dole mu san wannan in ba haka ba imani mu bai cika ba sai a ce a ba haka ake abin da ake nufi iya wanda aka baka labari to ka yarda da su ka yarda cewa Allah yana aiko annabawa yana zaɓen wasu daga cikin bayan sai ba su annabta yana zaɓen wasu su zama manzanni to ka yadda da wannan in an ba ka labari na wasu annabawa ka yadda da su wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima wasu manzanni ya zama nan mansubi da mu je kansa ko yawa sun gabata ai arsalnahu kuma mun ba ka labarin su wa rusulan lam naqsushum alayka wasu kuma ba mu ba ka labarin su da ka ga ashe kar ka zo ka wajabta wa kanka kowanne annabi sai ka san sunan an gano saboda me bayanin sunayen da ya zo ba inda ya zo to sai aka ce kai imani da su duka ala tafsir to wajibin ka an gano wannan amma tun da ba a zo mana da tafsirin ba sai ijmalan zalimi duk abin da kuma ya zo mana ya zo mana tafsilan bayani daki daki ku yi sallah ku yi azumi to ga sallah ku yi ba ku yi waqimu sala wa atu zakka kaga umarni ne mujmal wa tafasilu fi sunnati tafsilin yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana to wajibi ka dauki sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba za ka kafa hujja da cewa ai tunda Allah ya ce wa aqimu salat wa atu zakat sai ka je kai sallah yadda ka ga dama kai kai bada zakka yadda ka ga dama a'a muna da detail daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ne ma'ana dai abin da ya zo maka ka karba abin da bai zo maka ba to ka tsaya iya inda aka ce ko in gane ne Allah bai minti uku mun kusa ai ba matsala sai ce faman amana hadal iman al ma'mura bihi wanda bi imani irin wannan imanin da aka yi umarni da shi faqad ihtada wa anjaha yawa to ya shiru kuma ya ci nasara an fahimta yawa ya shiru kuma ya ci nasara wa man yakfur billahi wanda ko ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi mun yi magana a kan imani da mala'iku ko duk da yana bukatar kare shi mun amma dai mun sha yin sa yawwa wajibi ne kai imani da Allah me ma'anar imani da Allah imani da samuwar Allah imani da Allah cewa shi ne rabbu wa khaliqu ko imani kuma da cewa Allah shi kadai ya yarda ba abautawa ya tantanta abautawa da imani da gaskata sunayen Allah da siffofinsa wani shi ma nan al'imani billah abubuwa a hudu imani da mala'iku kai imani da cewa Allah ta'ala ya halicci wasu halitta sunansu mala'iku ba na ganin su manzon Allah sallallahu alaihi ya taɓa ganin mala'ika Jibrilu sau biyu ko sau uku a haƙiƙanin yadda yake yakan zo kuma a sura ta ɗan adam lokaci zuwa lokaci yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya dan ilmantar da mutane mun san sunayen wasu a cikin su wasu bai akwai Mika'il akwai Israfil da kuma wasu da malakul mauti da sunan wanda muka ji sunansa mu yadda wanda ba mu ji sunansa ba mu yadda da cewa Allah yana da mala'iku to ne shi ake so akwai ijmani akwai tafsiri cikin abin da aka samu tafsiri yawa kai imani kuma cewa mala'iku Allah ya siffanta su sai ka ɗauko duk siffar da Allah ya bayar a kansu dangane da rayuwarsu ko halittarsu ko yanayinsu a cikin alkur'ani cewa la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun dukkan yadda da su Allah kar ka dauke su kuma kamar mutane tunda su an halicce su ne daga haske aljanu daga wuta dan adam daga yunku haka yi wani kowanne madda material din da aka hada aka halicce shi bayan umarnin Allah na kun fa yakun to waɗannan daga wannan waɗannan daga wannan mu kuma daga mene daga yunku shine ƙasa to kai imani da wannan wa kutubihi kai imani da littattafan Allah ma'ana Allah ya saukar da littattafai wasu an ambaci sunan su a Qur'ani mun san su wasu kuma ba ambaci sunan su ba to kawai ka yadda Allah yana aiko da manzanni kuma ya hada su da littattafai shine ma'anar imani bi kutubihi an gano da haka duk wanda ya kafirce littafin ba ana nufin ka je ka nemo littafin ka karanta ka yi aiki da su irin yadda kake aiki da qur'ani ba ba haka ake nufi aikin ka da qur'ani za ka haka nan wa rusuli da manzannin Allah kai imani da manzanni daga cikin mutane wanda Allah madauki kan zaba ya ba su manzanci akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah sun kai 124 an gano malamai sun inganta wannan hadisi ka yarda da wannan adadi amma ba wajibi ne ka san sunan kowanne da sai iya wanda Allah ya bamu labarin sunansu a cikin alkur'ani akwai annabawa guda ashirin da biyar yawwa in ka ce wani baya cikin annabawa to ka shiga cikin ƙaryata Allah ta'ala Allah ne sai wannan wa'idin da aka ambata wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai ya aukan mutum haka nan mutum ya ce bai yarda da attaura tana cikin littafin da Allah ya saukar ba shi ma kaga ya karyata wannan zance an bunji abu wal yawmil akhir haka nan imani da ranar ƙarshe to dole ne mu tsaya da ko lokacin ya riga ya kare dole yana buƙatar mu lalata shi in Allah ya mu gobe wannan wurin da ce wa man yakfur billahi ko wa mala'ikatu saboda muhimmancin bayanin da yake bukata insha Allah ta'ala sai kuma mu je ga aya ta gaba Allah ta'ala ya amfane mu da abin da muke karantawa Allah tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk